fankar can kunna ta tsakiyar nan masadi baka kunna ta alhamdulillah bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم اللهم أدوكين سنكيك لله الأمر من قبل ومن بعد lamari gaba ɗaya yana ga Allah min qablu ay min qablu galabin rumi kafin ayyadin jaye a kan rumawan ma lamari na Allah ne wa min ba'dihi wato kuma bayan an yi rinjayen ma duk lamarin na Allah ne wannan gaba ɗaya lamura ne na Allah Allah zai yake gudanar da komai ba abin da yake gudana sai cikin ikonsa wa yawma izin wato a yawma taglibu lokacin da su rumawan za su yi nasara akan farisan yafrahul mu'minuna muminai za su yi farin ciki bi nasarallah da nasarar Allah tabaraka wa ta'ala yansur man yasha'u Allah yana taimakon wanda yake wanda ya so wa huwa al-azizu shi mai rinjaye ne ar-rahim ko mai jin kai ne bil mu'minina ga muminai
وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون wato wa'adallahi alƙawari ne na Allah la yuklifullahu wa'adahu Allah kuma baya karya alƙawarinsa walakin aksaran nasu sai dai su mafiya yawan mutane kafiran makka la ya'lamuna ba sa san wa'adahu alƙawarin Allah بنصرهم da taimakon su musulmai ba kenan يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون سوة سوء كافرين يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا su sun san wato abin da ya bayyana na rayuwar duniya duk sun san shi sun san yadda rayuwa take a duniya wajen harkar tijara da zira'a da noma da gini da shuke-shuke wa gairi zalika da wani wannan duk abu na cin na ci gaban rayuwar duniya yawanci sun san shi amma wa hum anil akhirati hum gafiluna sai dai kuma su rafkanu ne gabarin lahira sun san shi anil lahira ba duniya kawai suka sani أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق إلا بالحق وعجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون Allah madaukakin sarki yace awalam yatafakkaru fi anfusihim shin ba za su yi tunani bane fi anfusihim a cikin kayukansu liyarji'u an gaflatihim saboda su dawo daga gafala da suka yi ya kamata su yi tunani su ga ma khalaqallahu samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq Allah bai halicci sammai da kasai ba da abin da yake tsakanin sammai da kasai din nan Allah bai halicce su ba illa bil haqqi sai dai saboda gaskiya wa ajalin musamman sannan kuma da wani ajali abun ambata wato lokacin da samman za su kare wato lizalika tafna inda intihai wa ba'dahu da abun da yake cikin sammai da kasai din duk zai kare wannan ajalin su duk Allah ne ya halicci wannan ya kuma ambata ajalin saboda haka da lokacin da za a tashin alkiyama duk Allah ubangiji ya riga ya ambata ajalin wa inna kaseeran sai dai mafiya yawa minan nasu daga mutane wato kafiran makka biliqa'i rabbihim lakafirun su sun kafirce da saduwa da ubangijinsu la yu'minuna bil ba'si ba'da al maut ba sa imani da cewa za a tashi bayan mutuwa saboda haka sai suka kafirce suka dawo ba su yadda da za a yi tashin alkiyama أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وآثاروا الأرض وأمروها أكثر مما أمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وآثاروا الأرض وأمروها أكثر مما أمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون Allah madaukakin sarki yace awalam yasiru fil ardi shin ba za su yi tafiya bane a bayan kasa su yi tafiya man a bayan kasa fa yanzuru kaifa kana aqibatul ladina min qablihim su duwa su ga yaya karshen wanda suka wuce kafin su min al'umma na daga al'ummatai wa hiya ihlakuhum bi takzibihim rusuluhum yadda Allah ya halakar da su da suka kareta manzannin su su yawo mansubi ai za su ga yadda Allah ubangiji ya ya halaka al'ummatai da suka wuce wanda suka kafircewa manzanni kanu ashadda minhum quwwatan sun riga kuma su wa'incan wanda Allah ya halakan su ne kamar mutanen adawa da mutanen samudu kanu ashadda minhum quwwatan sun fi wa'annan mushrikan larabawa makkan karfi wa atharul arda kuma sun fi su motsa kasa su sun motsa kasa wato sun noma kasa wa amaruha sun raya ta aksar mimma amaruha fiye da yadda kafuran makka suka raya ƙasa sun yi noma iri-iri sun motsa ƙasar sosai sun yi noma sun yi abubuwa da yawa na ci gaban ƙasa sun raya ƙasa fiye da yadda su kafuran makka suka raya ƙasa saboda sun fi su ƙarfi su adawa kenan da samudawa Allah ubangiji ya ce wa ja'adhum rusuluhum bil bayyinati manzanninsu sun zo musu bilbayyanati da hujjoji mabayyana amma kuma fa ma kana Allah yazlimuhum walakin kanu anfusuhum yazlimuna suka kafirce Allah ya halaka su Allah ya ce Allah bai kasance ya zalunce su ba bi ihlakihim bi ghairi jurm Allah bai halaka su haka kawai ba tare da laifi ba sai da ya umurce su suka yi walakin kanu anfusuhum yazlimuna sai dai su ne da kansu suka zalunci kansu suka karyata manzannin Allah Allah ubangiji kuma ya halaka su saboda haka shi duk mutumin da Allah ya aiko annabi zuwa gare su aka kira su zuwa ga Allah in suka ki su yi imani ba to tabbas Allah ubangiji zai halaka su mai wannan sharadi ne na Allah in dai ya aiko da aya aka kafurcewa ayar to kuma bala'i zai zo bayan ta Allah kiyaye mu ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون الله مدوكين سلكيتي سنن كان عاقبة الذين أساءوا السوء wato ƙarshen sakamakon ƙarshen wa'annan wanda suka munana wato aka aiko musu da annabi suka ƙi suka yi munanan abubuwa to su ma sakamakon su shine mummunan abu shine mummunan abu an kazzabu bi ayatin lahi ai sun karyata ayoyin Allah shine alqur'ani wa kanu biha yastahzuna kuma sun kasance suna istihza'i wa alqur'ani suna izgili wa alqur'ani kenan الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون الله يبدأ الخلق ثم يعيد ثم إليه ترجعون Allah madaukakin sarki ya ce Allah ai shine yabda'ul khalqa shine ya fari halitta Allah ne ya kage halittar nan ba tare da ya gano ta a wajen wani ba da a ce akwai wani daban wani Allah wanda ya wata halittar kaga sai a ce Allah ya gano ne a wajen wani to babu wani Allah sai shi tabaraka wa ta'ala duk abin da ka gani nan Allah ne ya halicce shi ba tare da ya gano shi a wajen wani ba cikin ikonsa kawai ya halicci abin da kun fa ya kunu kawai da ya ce abun kun kasance shi kenan sai abun ya kasance to shine Allah madaukakin sarki yake cewa Allah shi ya fari halitta summa yu'iduhu kuma idan halittar Allah ya kashe ta to Allah ne kuma zai dawo da ita ran tashin alkiyama summa ilaihi turja'una sannan kuma zuwa ga Allah ne za a mai da su ran tashin alkiyama su halitta ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون wa yawma taqumu as-sa'atu yublisul mujrimun Allah madaukakin sarki yace yawma taqumu as-sa'atu ranar da za a yi tashin alkiyama yublisul mujrimun nan ne zaka ga mushrikai sun yi shiru saboda hujjojinsu sun kare abinda yasa Allah yake cewa tashin alkiyama as-sa'a wato ita ce sa'ar ƙarshe daga ita ba za a sake yin sa'a ba ita tashin alkiyama Eh, ita ce za a ce sa'a ta ƙarshe da an yi ta shikenan kuma dan wuta ya tafi wuta ɗan aljanna sun tafi aljanna Allah sa da mu za a tafi aljanna to shikenan babu zancen lokaci kuma babu kwana ba wini ba wata ba shekara daga nan kuma ya ƙare eh duk wannan sa'a da za a ce yanzu awa kaza a minti kaza kwana kaza shekara kaza duk gaba ɗaya wannan kuma ya ƙare daga tashin alkiyama in an shiga aljanna shikenan Allah sa da mu to wani daɗi kawai za a shiga babu wani zancen lokaci lokacin ma an ce yinin yadda zai dawo kamar bayan sallah asuba in aka yi sallah asuba gari ya yum ya kusa waye wannan ai za ka ji wani sanyi mai daɗi haka babu zafi ba duhu to haka aljanna haka za a dawwama a cikin ta eh haka za a dawwama su kuma yan wuta Allah kiyaye suna cikin azaba mummunan azaba babu lokaci ba kalidina fiha abada Allah kiyaye mu albarkar manzo kuma ita wuta yadda take wato ba kaman a ce wani gida bane aka samu aka hura wuta in ka zo sai a jefa ka a cikin wutan in zafi ma yawa ka matsa gefe ka fake ba haka bane wato wani mummunan abu ne wani gida ne Allah ya yi shi kawai na azaba wuri ne na fushin Allah Allah ka kiyaye mu da shi da gidan da rufin gidan da katifun gidan da komai na gidan da ruwan gidan da abincin gidan gaba ɗaya wuta ne kuma akwai akwati da ake a cikin wutan idan su masu saƙon kafiran suka je sai a buɗe akwatin akwatin ma na wuta ne sai a sa su a ciki sai a rufe su sai a watsa su a cikin wutan shi kenan kuma a uzu billahi mutum ya shiga bala'i eh Allah ka kiyaye mu saboda girman manzon Allah su jama'a ayi ta addu'a Allah kiyaye mu daga wuta ya zo a cikin hadisi in ka ce Allah ka kiyaye ni daga wuta Allah ka kiyaye ni daga wuta Allah ka kiyaye ni daga wuta har sau uku sai wutar da kanta sai ta ce Allah ka kiyaye shi karka kawo shi ciki na to idan ka roki aljanna kuma ka ce Allah ka bani aljannar ka Allah ka bani aljannar ka har sau uku to ita ma aljanna sai ta ce Allah ka sako shi ciki wuri ne mai daɗi wanda ya fi komai daɗi a cikin aljanna fiha ma la ainu ra'at wala uzunu sami'at wala qadara ala qalbi basharin qat jahadis cikin aljanna akwai abin da kunne bai taba ji ido bai taba gani ba bai taba dursowa a cikin zuciyarka ba na daɗi wata ni'ima ce kawai ta Allah in ka shige ka shige ta kenan har abada Allah ubangiji ya sanya mu a ciki albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين Allah madaukakin sarki yace walam yakul lahum min shurakaihim shufa'a wato su wanda suka bautawa gumaka an sa su a cikin wutan to ba za su samu masu ceto ba daga cikin wanda suka bauta musu wanda suka bautawa ba za su cece su su ma ta kansu suke suna cikin bala'i saboda haka babu mai ceton kowa a cikinsu wa kanu bi shukrakaihim ko kafirina za su dawo ne ma da su wato wanda suka yi shirkar da su sai su dawo mutabarri'ina minhu wato sun barranta da su su dinga cewa ƙarya kuke mu ba mu kuka bautawa eh suna su suka bautawa suna ƙarya kuke mu ba mu kuka bautawa kaga an yi barranta tun daga can kenan Allah kiyaye mu barkar manzo Allah
ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون الله مدوكين سركي ce ranan da za a yi tashin alkiyama yawma izin a wannan ranan yatafarraquna almu'minuna wal kafirun ranan ne Allah zai ware mu'minai daban ya ware kafirai daban eh Allah zai ware su shikenan sai kaga musulmai sun koma gefe kafirai sun koma gefe Allah ka sanya mu cikin bayin ka salihai
فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يهضرون الله ka sanya mu a ciki Allah ya ce amma wanda suka yi imani suka yi kyawawan ayyuka suka ba da farillai da nafiloli kamar yadda Allah ya umarce su da shi fahum fi rawdatin su kam suna cikin wata korama ta aljanna yuhdaruna wato yusarruna suna cikin farin ciki ana dadada musu ana sanya su farin ciki suna cikin farin ciki
وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محذرون أما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب مهدرون الله يقول فأما الذين كفروا أما كما سوكا فري وكذبوا بآياتنا وتسكى قرية آيوهمنا القرآن ولقاء الآخرة كما سوكا قرية وتتاشم القيامة وملائي تاشم القيامة فأولئك في العذاب مهدرون سوكا بسنا تكين عذابا muhudaruna wato abun halartarwa za a halartar da su cikin azabar Allah Allah ka kiyaye mu albarkar manzo Allah
فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون
fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun yace tsarki ya tabbata ga Allah wato ku tsarkake Allah ma'ana ku yi sallah hina tumsuna yayin da kuka yi maraice idan yamma ta yi to ku yi sallah inji Allah yace tadakuluna fil masai wa fi salatani al maghrib wal isha to wannan tana nuna sallan magriba da isha kenan shine fa subhanallahi da tumsuna wato ku tsarkake Allah yayin da kuka yi maraice wato ku yi sallan magriba da isha kenan wa hina tuzbihuna haka nan lokacin da kuka wayi gari kuka yi asubahi kenan tadakuluna fi sabahi lokacin da kuka shiga lokacin asubahi to nan ma ku yi sallah ita ce salatu subuhi kaga sallan magariba da isha ta shiga anan kuma sallan asubahi ta shiga na'am وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون وله الحمد godiya ta tabbata ga Allah fi samawati a cikin sammai wal ardi da kasai sai ya ce wa ashiyan lokacin da kuka yi yammaci idan yamma ta yi kuma to ku yi sallah wa fi salatul asri a lokacin kaga sallar la'asar kuma ta shiga yace wa hina tuzhiruna da lokacin da kuka shiga cikin garjin rana to lokacin kuma sai ku yi sallar azhar kaga salloli biyar wannan aya ta fi da su gaba ɗaya eh su ne sallolin nan guda biyar eh za ku yi sallar sallar wannan magariba da isha'i hina tumsuna kenan lokacin da kuka yi yammaci sannan wa hina tuzbihuna za ku yi sallan asubahi yawa sannan yace wa ashiyar lokacin da kuka yi yammaci nan kuma kaga za ku yi sallan la'asar kenan wa hina tuzhiruna lokacin da kuka shiga cikin garjin rana to nan kuma za ku yi sallan zuhur sallan azhar kaga wannan aya ita ta hada salloli gaba ɗaya na cikin alkur'ani guda biyar kenan
يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويهوي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون Allah madaukakin sarki yace yukhrijul hayya Allah shi yake fidda rayayye min almayyiti daga macecce kal insani kamar yadda Allah ya fidda mutum min annudfati daga mani shi mani in ai kaga bai da wani kamar macecce ne to sai kuma Allah ya halicci mutum daga mani kaga ya fidda mai rai daga macecce kenan yace wa ta'ir min albayda haka kuma Allah yana fidda tsuntsu daga cikin koyi sai kaga koyi koyin shi ai macecce ne amma sai Allah ya fidda tsuntsu a cikinsa kaga Allah ya fidda mai rai daga macecce ke wa yukhrijal mayyita min alhayy Allah kuma shi yake fitar da macecce min alhayy daga rayayye shine lokaci kamar yadda Allah yake fitar da mani da koyi din kenan yawa yace kaga daga mutum ne mani yake fitowa mutum mai rai ne mani kuma sai ya zo macecce kuma ka zaga ta tana da rai sai ta yi koyi koyin kaga macecce ne babu rai a jikinsa amma in aka lokacin da Allah ya ga dama sai ya fafe shi sai kaga koyi ya sai kaga dan koyi ya fito a ciki to wannan duk Allah ne yake kuma Allah shi yake fidda musulmi daga kafiri sai kaga kafiri ya aifi da sai kaga dan ya dawo musulmi sai kaga musulmi kuma ya aifi da Allah ya kiyaye sai kaga dan ya dawo kafiri to wannan duk Allah ne yake fidda mai rai daga macecce yake fidda macecce kuma daga mai rai wannan duk ikon sa ne tabaraka wa ta'ala Allah ya ce wai kurjal maita min alhayy wa yuhyil arda ba'da mawtiha Allah kuma shi yake raye kasa bin nabati da tsire-tsire ba'da mawtiha ayya bisiha bayan kasar ta mutu ta bushe kamar yadda muke cikin ranin nan ka kasa gaba ɗaya ta mutu ta bushe ba tsire-tsire ba komai amma da Allah ya so ya raya ta sai kaga ruwa ya zo ruwa ya zo sai kaga ta fito da koren ciyawai da duk abubuwan da Allah ya tsoro da shi to kaga Allah ya raya kasar bayan da ta mutu duk wannan Allah ne yake yi ba wanda ya sai sai shi tabaraka wa ta'ala sai Allah ya ce wa kazalika takhrujuna yadda kuka ga ake yin wannan abubuwa a fidda mai rai daga macecce a fidda macecce daga mai rai a raya ƙasa bayan ta mutu to haka fa za ku fito min al-quburi daga kabururuwanku ko kuma haka za a fito da ku daga kabururuka duk mutumin da zai je ya tona ya je gona ya je ya shuka masara ko gyada ko wani dawa ko wake duk abin da zai ka shuka abun ai gawa ne abun da ka shuka bai da rai ai to amma in ka shuka shi kana nan kana nan shikenan Allah da ikonsa sai kaga kuma wani abu ya fito mai rai a jiki sai ka ga kara ya fito ya yi daga baya abin da ka shuka macaccen sai ka ga ya fito ga can a sama masarar da ka shuka sai ka ga ta fito tana ɗanya wadda kuma ka shuka ta macacciya ce haka dawa haka gero to yadda ka ga haka in dai ana shuka shuka ya tsiro to ka tabbata duk wanda kuka je kuka binne shi shi ma zai tsiro ranar tashin alkiyama duk wanda ya mutu sai Allah ya tada shi تبارك وتعالى ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون Allah ya ce yana daga cikin ayoyinsa masu nuna ƙarfin ƙudurarsa tabaraka wa ta'ala an kalaka min turabi Allah ya ce ya halicce ku min turabin daga turbaya daga ƙasa ke ai aslukum adam asalin mu annabi adamu kakanmu shi Allah ai da ƙasa ya halicce shi ya halicce shi da ya halicce shi min hama'in masnunin ko da Allah ya halicce shi har ma mala'iku in suka zo wucewa sai su ga gashi Allah yayi wani yayi wani halitta amma kuma ƙasa ne ba a sa masa rai ba eh har shedan an ce in ya zo wucewa da yake shi tun lokacin ba yana nan in ya zo sai ya kwankwasa abun sai je yana ƙara kwankwan kwankwan kamar in kai tukunya ka barta ta bushe da ƙasa in ka kwankwasa ta ai za ka ji tana ƙara to in ya zo sai kwankwasa annabi adamu eh kwankwan kwankwan kwan sai je yana ƙara to dukkanin mu daga annabi adamu Allah ya yi to shikenan sai Allah da ya halicci annabi adamu to shikenan sai Allah kuma sai ya sa masa ransa ya busa masa rai to da Allah ya sanya masa rai shikenan sai ya dawo mutum iya motsi iya komai to daga nan kuma shikenan sai Allah ubangiji sai ya halicci matarsa daga ƙirjinsa daga ƙashin ƙirjinta ƙirjinsa aka yi ta ita ce hawa'u din ke to da ka duk da ka gan shi a duniya an yi shi ne ko da an yi shi ne da annabi adamu dai farko an yi shi da ƙasa mu kuma ƴaƴansa aka yi mu da mani to haka Allah tabaraka ta'ala yake yawwa yace min ayati yana daga cikin ayoyin Allah an kalaqakum min turabi wato ya halice ku daga turbaya shine asalin ku Adamu kenan summa izantum basharun tantashiruna shikenan sai ga kunan kuma kun dawo da jini da jiki da tsoka gashi nan tantashiruna kun yadu a bayan ƙasa kuna ta tafiya amma asalin mu gaba ɗayan mu dai daga ƙasa ne daga Annabi Adamu ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون Allah ya ce yana daga cikin ayoyinsa da suke nuna ikonsa tabaraka wa ta'ala an kalaka lakum min anfusikum azwaja wato ya halitta muku mata azwaja min anfusikum daga jikinku fa kul qad hawwa'u min dhil'i adam aka aka halicci wato hawwa'u daga ƙashin ƙirjin wannan haƙarƙarin annabi Adam wa sa'irun nisa sauran matan duniya kuma min nufin rijali wan nisa'i daga maniyin maza da mata Allah ya haɗa ya halicce su amma ita ita ita Allah ne ubangiji ya halicce ta daga gefen wannan haƙarƙarin annabi Adam ke Allah ya ce litaskunu ilaiha saboda ku nitsu ilaiha zuwa gare ta su mata ana Allah ya yi su ne don a nitsu zuwa gare su idan ka je ka ebo zafinka na kasuwa ko wani damuwoyinka ko menene in ka dawo gida sai su kwantar ma da hankali in dai suna da hankali to shi ne da taskunu ilaiha eh in dai suna da hankali ba eh gaskiya ne eh an ba su da hankali da ma yana ga yabu su ke ki hankali da shi namiji in kika mai da shi uba menene za ki mutu mai maraya ba haka ake ga yabu su ba yawwa to haka ne to shine waja ala bainakum mawaddatan wa rahma Allah ubangiji yace sai na sanya tsakanin ku su tsakanin maza da matan sai na sanya mawaddatan soyayya wa rahmatan da kuma rahama zaka ga mace kana son ta tun tana yarinya ku yi aure to Allah ya sanya soyayya da rahama da ta fara girma shikenan sai ka ji soyayyar ma kuma babu ta tafi sai ya dawo kuma sai rahaman tausayi sai da ka rike ta saboda mutunci saboda wani abu eh to haka saboda mutunci da wannan rahamar da Allah ya sa sai ka ji kana jin tausayinta to Allah ne ya sa haka dan ba dan yayi haka ba dan ya sa muwaddatan ya sa rahamatan ba to da soyayya ta kare kuma sai ai ta sake su eh sai ka ji ba za ka iya zama da su ba to amma sai Allah ya sanya rahamatan tausayi sai ka ji kana jin tausayin su duk abin da suka yi na shegantaka sai ka kauda kai kawai kai ka ji tausayin su to wannan shine Allah yake cewa mawaddatan wa rahama tabaaraka wa ta'ala na'am sai ne inna fi zalika ayat inna fi zalika Allah yace hakika a cikin wannan abu da aka ambata la ayatin akwai ayoyi li qaumin yatafakkaruna da mutanen da suke tunani fi sun illahi ta'ala cikin ayyukan Allah madaukakin sarki ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين الله يتعلم لك تكين آيوينسا halittar sammai da ƙasai yadda Allah ya halicci sammai ɗin nan da ƙasai ya isa ayoyin Allah yanzu ka duba wannan masallacin da aka yi shi ba don an yi wannan filas ɗin ba da rubuwa zai a ƙasa amma ga sama nan Allah ya halicce ta tana shimfiɗe kuma bigairi a madin sarauna ai ba ka ganin wani ginshiƙi da ya sama ya tare ta to amma ga tana tsaye to Allah ne ya rike ta ce tsaya da iko na sai ta tsaya to kaga wannan duk abubuwa ne na Allah Allah ne Ubangiji ya tsaye da ita da ikonsa da kumfaye kununsa. tana tsaye kawai ga ta rumfa babban rumfa amma ba ta faɗi ba ba ta yi wani abu kuma ya halicci ƙasa ƙasan nan ba don Allah ne ubangiji ya ce ki zauna ki musu biyayya ba ai da ba mai iya tafiya a bayan ƙasa kana tafiya sai ta sai ta lotse kawai sai ka sai ka tsunduma cikin ta amma ya ce ta tsaya ka yi tafiya a kanta ku hau mota a kanta ku zo ku sare ta ku gina gidaje ku yi komai har da benaye amma ba za ta ce na gaji ba yau ta ruguza da Allah ya hore ta tabaraka wa ta'ala to wannan duk ya kamata mutum yayi tunani a cikin abubuwan da Allah ya halitta shine Allah madaukakin sarki yake cewa na'am yawa yace yana daga cikin ayoyin sa halittan sammai da ƙasai waqtilafu alsinatikum kuma da saƙanin alsinatikum wato haratanku luggoginku wani ba barbare wani ba fulatani wani inyamuri wani ba yarbe wani ba teri ko wani ba barbare duka dai ga mu nan Allah ya yi mu daban-daban kuma mu harcen mu ma daban-daban kuma abun mamaki idan aka yi magana irin harcen ka shi zaka ji in ba ka koyi wancan harcen mu ba za ka iya shi yanzu a kawo dan balarabe a ajiye shi a gaban a nan sai a kawo abinci mai kyau sai a ajiye sai a kawo dan hausawa sai a ajiye shi ga abinci ga ɗan balarabe ga ɗan hausa sai ka leko ta windo sai ka ce musu kul me kul da hausa ko to da larabci ko me kul kaga Allah ke nan in ka leko ka ce kai kul to shi ɗan hausawa ba zai ci ba saboda an ce masa kul wato ma'ana kare shi kuma ɗan larabawa an ce masa kul wai ci sai ya ci kaga ga abun guda ɗaya amma shi wannan ga yadda Allah ya sa ya fahimce shi shi kuma wannan ga shi kuma shi kuma yadda Allah ya sa ya fahimce shi to banda Allah ba wanda ya isa yi wannan abubuwa duk Allah ne ya saba haratan wa alwanikum Allah kuma ya saba wato launonin kai yayi ka baki wani yayi shi fari wani yayi shi wani kamar zadiya zadiya irin turawa na Ingila Greek din nan su in ka gan su ma jan nasu ko yayi yawa haka eh wasu fararen ne sai kaga farin ma yayi yawa sosai wani kuma baki ne wuluk zaka ga shi to duk Allah ne yayi Allah kuma da wata hikima yayi haka din tabaraka wa ta'ala eh shine wata rana Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala ya ya je aikin haji to saboda ilminsa mai ilmi ne da gaske yana ta wa'azi yana ta jan hadisan manzan Allah sai wani balarabe sai ya zai samu shehu sai ya ce masa yadda muke jin labari a wajen manya sai ya ce masa abin mamaki ga ka mai ilimi ban taɓa ganin mai ilimi irin ka ba amma kuma ga ka baƙin fata ga ka baƙi irin ka san mutanen Senegal baƙaƙe ne sosai eh kamar wasu malam ɗin nan haka za ka gan su baƙaƙe sosai yawanci haka mutanen to to shi za ka ga bakin su yana da baki sosai sai dai hasken imani da ilmi to shi ne sai balarabe ya ce shi ga ka da ilmi ban taba ganin mai ilmi irin ka ba amma kuma ga ka baki kirin to shehu da yake mai ilmi ne sai ya ce eh haka Allah ne Allah ne ya halicce mu ai wasu yayi ku farare wasu kuma mu yayi mu bakaki eh amma wannan duk ayoyin sa sai ce ina ma da fari aka yi ka yadda kake da ilmin nan sai shehu ya ce ai bakin ya fi farin ya ce ai bakin ya fi farin inganci sai ya ce ta yaya za aka ce baki ya fi fari sai shewa ya ce to bari maka misali na kanka akwai ƙur'ani a hannun mutum sai shewa ya karɓi ƙur'ani ya ce takaddun alƙur'ani farare ne ko baƙaƙe ne balarabe ya ce ai takaddun alƙur'ani fari ne sai ya ce to rubutun fa baƙi ne ko fari ne sai ya ce a rubutun kuma baƙin tawada ne ai gashi baƙi ne sai ce to da takaddar da rubutun wanne ya fi sai ya ce bakin ya ce rubutun ne ya fi ya ce to ɗaya rike wannan sai ya ce wancan ɗakin waye ya ce ɗakin Allah ne ya ce fari ne ko baki ne ya ce a bakin fenti ya ce kaga ya fi ko ɗakin kowa a duniya ko ya ce to kaga baki ne a jikinsa akwai hajarul aswad bakin dutse ma sunansa shi daga aljanna aka kawo shi ko aka zo aka sa shi gashi sunansa ma hajarul aswad yace ai kaga baki ne yace yace to bai fi kowane dutse na duniya ba yace yafi yace kaga baki ne yace eh yace to shikenan yace mu dawo jikinka idanun nan naka da wannan farin idan da bakin wanne ne yake kallo ai wannan bakin idon shine mai kallo yace to da wannan bakin da farin idon wanne ne yafi yace a gaskiya bakin yafi yace to yace to kaga baki har ilau yadda yafi sai yace a jikinka gaba ɗaya ina yafi ɗaukaka sai yace kai na yace duba gashin ka baki ne ko fari yace baki ne yace ko da ya dawo fari ma sai kai ta neman wani abu kana shafawa ba ka so yayi fari ya dawo kurkura baki ne yace kaga yafi ai yace eh yace to haka ne sai ce to duk jikinka kuma ina fi fari balarabe ya duba ya duba yace duba tafin sawunka duk jikinka ba inda kai shi fari yace kuma haka ne yace kuma ga shi kake takawa a kasa shi abin da kake ga yafi fari shi kake takawa shi kan naka gashin naka baki shine a sama yace to idan ba fifiko ne na sai mu ce farin ai yafi bakin waka dai yayi ta masa yayi ta masa irin wayannan abubuwa dan ya ganar da shi duk Allah ne yayi da fararen da bakaken duk Allah ne yayi tabaraka wa ta'ala hmm na'am to shine Allah yake cewa inna fi zalika laayat hakika a cikin wannan wato yadda Allah yayi fari yayi baki yayi yayi wato menene harcin daban-daban din akwai ayoyi da suke nuna kudarar Allah madaukakin sarki lil alamin ga talikai gaba daya ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون الله مدوكين سركيتي yana daga cikin ayoyinsa da shi Allah manamukum billaili baccinku da kuke da daddare da daddare haka kawai sai ka ji ka gaji kana buƙatar ka kwanta idan ka je ka kwanta sai Allah sai kawo bacci sai ka ji ka bacci ka huta sai ka ji gaba ɗaya an ɗauke ta kaga ba ka duniyar ma baka san me ake yi ba to wannan duk Allah ne ya yi shi tabaraka wa ta'ala Allah ne ya yi shi Allah ne ya yi haka saboda wai ka san dai ana da iko da kai to sai Allah ubangiji sai ɗora maka bacci sai ka ji kayi bacci wabtiga ukum min fadlihi da rana kuma sai ka ga Allah ubangiji ya sa muku karfi a jikin ku kun tashi kuna ta yawo kowa a cikin harkokinsa dai kowa yana nema daga falalar Allah inna fi zalika laayatin liqaumin yasma'una Allah ya ce a cikin haka akwai ayoyi ga mutane liqaumin ga mutane yasma'una wato da suke ji ji kuma irin na tunani da lura ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء وينزل من السماء ماء فيهوي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيهي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يأكلون Allah madaukakin sarki ce yana daga cikin ayoyinsa shi Allah din wato yurikumul barqa kaufan wa dama'a sai ya nuna muku walqiya sai kuna zaune kawai sai ku ga walqiya tana kadawa a sama to wannan Allah ne yake nuna muku kaufan wa dama'a saboda tsoro lil musafir min as-sawa'iki saboda mai tafiya in ya ga walƙiya ya san fa to lalle saman nan fa za ta kawo ruwa to sai ya tsorita wada ma'an kuma da kwaɗayi lil muqimi fil madari ga wanda yake zaune a gida to sai ya dinga kwaɗayin ruwa ya ce to ga sama fa tana ta ana ta cida ruwa zai zo kenan wa yunzilu minas sama'i ma'an yana daga cikin ayoyin Allah yana saukar da ruwa daga sama fayuhi bil arda ba'da mautiha sai Allah ya raye kasan bayan da ta mutu ta bushe inna fi zalika al mazkuru cikin wayannan abubuwa da aka ambata la ayatin akwai ayoyi da suke nuna ikon Allah li qaumin ya'qiluna ga mutane masu hankali masu tunani wa min ayatihi an taquma as-samaa'u wal ardu bi amrihi thumma ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون Allah ya ce yana daga cikin dai ayoyinsa abubuwan mamakinsa an ta kuma sama'u wal ardu bi amri wato yadda sama ta tsaya da ƙasa da ikonsa min gairi amadin babu wani ginshiki da ya tare sama ga ta nan tana tsaye kawai Allah ya shimfiɗa ta yanzu da za ka tashi kai yawo a jirgin sama sai ka gama yawon ka kai awannin ka sai dai man jirgin ya ƙare ya faɗi amma ba za ka ƙure tafiya kana ganin sama kawai tana samanta. kuma in kana ganin ta nan kusa kusa in kuka hau jirgin sama sai a ce yanzu za ku hau sama za ku yi tafiya ta satsi dubu talatin da wani abu a sama har ruwa sai kun wuce shi don in ana ruwa kuna sama sai dai ku dinga ganin ruwan a ƙasa ake kun wuce shi sama ba a yi ruwa amma daga can inda kuke fa kun wuce ruwan ana yin su daga ƙasa kun wuce wannan gajimaren in ka ɗaga idon ka kalle ka sai ka ga saman kamar yadda kake a nan ƙasa kana kallon sama haka a can saman ma haka nashi to kuma Allah ne ya tsaye da ita kawai bigairi amadin babu wani fila da Allah ya yi ya tsaye da ita Allah ne kawai da ikon sa yace ta tsaya kuma yace wa ƙasa ita ma ta tsaya yadda take wannan duk ayoyin Allah ne tabaraka wa ta'ala shine Allah yace summa idza da'akum da'watan min al-ardi yace to kuma sannan idan muka kira ku kira a bayan ƙasa bi an yin faku israfilu fi suwaril ba'as min al-qubur idan muka sa israfilu kira ya busa kafan nan yace ku tashi qumu ila rabbikum shikenan Allah ubangiji yace izantum takhruju shikenan kawai sai ku kuna ta fito a cikin kaburruka kaman in aka yi ruwan sama akwai wasu kwari da suke tashi wasu shinge ko eh zaka ga suna ta fitowa to haka duk za mu fito ranar tashin alkiyama duk gaba ɗaya idan muka mutu dama lokacin ƙarshen wannan kowa ya mutu ajalinsa ya zo kai kaza kai kaza kowa da irin ajalinsa to idan tashin alkiyaman ya zo kuma dama yana rike da ƙaho sai ce mutu duk ku mutu gaba ɗaya to shikenan sai a mutu gaba ɗaya eh wani ya je yana ciniki kamar yadda hadisi ya faɗa ya sayi wani abu ya taya nawa ne an ce kaza ne a ƙara a rage mu wani yana gona wani yana duka dai kawai yace mutu sai gaba ɗaya duniya sai a faɗi sai a mutu to sai an shekara arba'in a cikin ƙasa ana ta ruwa a yi ta ruwa a yi ta ruwa to lokacin da za a yi tashin alƙiyama sai Allah ya ce wa shi Israfi sai ce ka ce su tashi to sai ce ku mu ku tashi Allah ubangiji ya ayyuhal izamul baliyat ya ku kasusuwa rididigaggu Allah ubangiji yana kiranku to fa sai kaga kawai ana ta fitowa kamar yadda wayannan ƙwari suke fitowa in an yi ruwa mutane duk inda muke din yanzu inda muke din nan ai nan kaburukan mutane ne wanda sun dade da mutuwa shekaru dubbai ai duniya ta dade duk inda kake a bayan ƙasa wasu ne a cikin ƙasa sun mutu suna ciki Allah ya rike su a ciki ka san Allah abin tsoro ne da an ce a tashi sai kaga ana ta fitowa kabari ɗaya sai kaga dubban mutane kawai ƙasar ta tsage kai inda aka saka ma baka sani ba wasu ne sun daɗe a ciki kai ma ka zo ka shiga ciki sannan kuma daga baya ka daɗe a ciki rayuwa ta zo wasu jikokin ka sun ma su mutu a zo a sa ku a ciki to haka ko ina kawai sai ka ga ƙasa tana ta tsagewa mutane suna ta fitowa kawai shi kenan in kuka fito gaba ɗaya sai a ce to ku tafi zuwa ga hisabi to nan ne zaka ji ana ta tafiya duk halittar gaba ɗaya sai ka ji kawai ana ta tafiya kawai ƙur'ani yake cewa ba za ka ji komai ba sai dai tafiyar takalma tafiyar digadigai illa hamsa yau mai zai yadda bi'una da'iya la'i waje lahu wa ka sha'atir laswatu lirrahmani wa la tasma'u illa hamsa za ka ji an yi kawai kowa ya yi shiru kawai sai dai tafiyar za ka dinga ji rab rab rab rab an tafi filin alkiyama to haka haka lamarin yake Allah ka bar Allah ka sa mu je da sa'a barkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka Allah tabaraka wataala yake abubuwan sa summa idza da'akum da'watan min al-ard idza antum takhrujun wa lahu man fis samawati wa lahu man fis samawati wal ard kullun lahu qanitun wa lahu man fis samawati wal ard kullun lahu qanitun Allah ya ce man fis samawati wal ard dukkan abin da yake cikin sammai da kasai wala na Allah ne mulkan wa khalqan wa abida Allah ne mai mamallakin su Allah ne ya halicce su kuma bayan sa kullun lahu qanituna dukkanin su kuma qanituna masu biyayya ne ga Allah dole har kafiran kai eh wani zai yi biyayyan ɗau'an wani kuma karha eh wani idan annabawa suka zo suka kira mutane ya yi wannan su aslimu to wanda Allah ya taimake shi sai kaga ya amsa kiran shi ne ya yi biyayya to amma su ma kafiran akwai ta inda suke bin Allah dole ah kafiri yanzu idan yana zaune sai Allah ya ce masa kai je ka zubar da abin da yake cikin ka a bandaki ai Allah ne yake ga kowa ko ba Allah ne yake ga kowa ba wa yake ga ma kana zaune kawai sai ka ji cikin ka ya ɓaci Allah ya ce je ka zubar ke to ya isa ya ce ba zan je ba ai bai isa ba sai ya je ya tsuguno dolensa a duk inda ya tsuguna ya zubar da wannan abu ko ya so ko ya ya bi Allah eh in fitsari ne ya dame shi Allah ce je ka zubar da wannan ruwan sai ka tashi ka je ka tsuguna ka zubar da shi in ma a tsaye zubar dai dolensa ya yi wa Allah biyayya ko yana so ko baya so saboda haka kowa yana bin Allah idan ya ji yunwa sai Allah ce je ka nemi abinci ka ci sai ka ka tashi kawai dole ka sai ka je ka nemo abin da zaka ci in ka ji shi ruwa je ka nemi ruwa ka sha ai to Allah ne yake gaya mutum wannan to wa yake gaya maka Allah ne yake maka maganan amma kai shi Allah da maganar sa ai ba da kunna yake ji ba eh dole kawai in ya maka umurni sai ka bi dau'an wa karhan eh to haka ne komai yana yi wa Allah biyayya eh wani yayi dau'an wani kuma karhan to haka lamarin yake وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وله من في السماوات والأرض كل له قانت وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه ko walahul masalul a'la fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim Allah madaukakin sarki yace wa huwal ladzi yabda'ul khalqa ai shine ya fari halittar mutane summa yu'iduhu kuma bayan an halakar da su sun mutu Allah ne zai dawo da su wa huwa ahwanu alayhi kuma ai shi yafi sauki wanda ya halicce ka bai gani a wajen kowa ba ai shi yafi sauki don ka mutu kuma ya dawo da kai ko ba shi yafi sauki ba shi yafi sauki wawal azizu shi mabuwayi ne shi fi mulki a cikin mulkinsa alhakimu kuma gwani ne fi kalkihi a cikin halittarsa ina ga za mu tsaya a nan abinda muka faɗa daidai Allah ubangiji ya ba mu ladansa abinda muka kuskure Allah ubangiji ya gafarta mana jama'a kuna jin da alqur'ani duk waɗannan fa Allah da mu yake wanda duk suka mutu fa sun riga sun isa su sun je sun gano abu kai da kake da numfashi kake bayan ƙasa ɗin nan da kai Allah yake da mu Allah yake gaba saboda haka ya kamata duk abin da Allah ya faɗa ku hankalta ku dinga tunani ku ga ayoyin Allah ga su a fili don mutum ya ji tsoron Allah ya gyara ayyukansa tare ya gyara ayyukansa Allah ka gyara mana ayyukanmu albarkar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam masu fara itikafi kamar yadda muka faɗa jiya wasu su riga sun fara ba duk wanda zai zo akwai malam Isa can yana zaune duk wanda ya zo sai ya same shi saboda ya dawo an san mutum kada mutum ya zo ba sanayya kawai ya shigo ya zo ya zauna saboda yadda ƙasar tamu take Allah ubangiji ya taimake mu sannan kuma tahajjudi gobe za a fara shi a nan masallaci su limaman da suke mana limancin sun ce min gobe za su fara karfe ɗayan dare ake fara tahajjudi din zuwa masha Allah zuwa lokacin da aka kammala kenan saboda haka duk mai ikon zuwa sai ya zo a yi tare da shi a yawaita ibada a goman ƙarshen nan saboda ramadanan kun ga dai yadda muka faru kaman jiya aka fara shi ya shi yanzu ya an kai yau sha tara gobe ishirin za a shiga goman ƙarshe to goman ƙarshen nan in ta zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da yake na ibada ƙarawa yake saboda haka lalle lalle mutane su ƙara ibada dan mutum ya samu a sa shi cikin wanda za a gafarta masa Allah ya gafarta mana albarkar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.